fassara da abin da suke faɗi ai ku fara mantaka da abin da kafiran maka suke faɗa amma ya mutu alaihi yalle ya kai ba mai girman kai ne ba mai tiyo ne gare su ba ai sun yi ruhun da za su karfafa su alal imani ba da imani ba ba mai karfafa su ne akan imani ba wa haza wannan kamar da amri gaban ubangi ne bil jihad da yali fa zakir bil qur'ani man babu yakhafu wani ya su gargaɗi wanda ke tsoron narkona da alqur'ani wa humul mu'minuna su ne masu imani bismillahir rahmanir rahim Bismillahir rahim wa za mu koma zarafin yanzu su ƙarewa ga su zuwa ko za mu koma mai zan tuka sahabbai da muka yanke dama saboda bakin nan da za su zo Hmm? in zai zuwa zarafin ya ƙara safo sai yin ko zancen sahabba annabi muna kusa mai yi su ko shi da wata shi ne bismillahir rahmanir rahim Bismillahir rahmanir rahim wa zariyati zarwa ubangiji ya rantse da azariyati a ai arriyahi iskoti tazurut turaba da suke sheko turbaya wa gairahu da wani turbaya zarwan shekawa mazdarin mazdari ne wai qalu aka ce tazrihi zaryan hujjihi da suke tasowa da shi take shekar da turbaya shekarwa alhamilati ukira sai kuma ya rantse da asubi giragizai ta hannun ma'a da suke dauko ruwa wutsiran da nauyi ai su kalan da nauyi fa kulin hamilati masu dauko wutsiran nauyi ai su kalan take dauko su kalan nauyi mahmulin hamilati fa kulin hamilati shi wutsiran din nan shine mahmulin hamilatu
fazjariyati usra sai kuma ya rantse da masu gudana ai asubi jiragen ruwa ta gari da suke gudana ala wajen ma'a bisa fuskar ruwa yusuran da sauki ai bisu hulatin da sauki mazdarun manzali ne yaji wurin da hali da yake cikin bijiran hali ai mu yassaratan a basau wajewa fal muqassimati amra sai kuma ya rantse da masu rarraba lamari ai al mala'ikatu mala'iku tuka siwar arzaka da suke rarraba arzuka wani amdara da ruwayen sama wa gairaha da wani ta bainal ibada tsakanin bayi wal bilali da garuruwa inna ma ku aduna da fadi wato jawabin rantsuwan kenan wallahi abin da ake muku alƙawarin nan nasa ma man bariyatu ai inna wa'adahum alkawarin mutane bil ba'su da tashin alkiyama wa ghairihi da wannan su daga da daga halayen alkiyama su matsayi su ma'auni su sirabi su kuma aljanna da wuta duk su baki da abubuwan da za a yi nan da sadukun wallahi a gaskiya ne abu ne magarkaci alkawarin nan magarkaci ne ai da wa'adun wallahi alkawari ne sadukun magarkaci wa inna dina la dawabi wallahi sakamako ai aljaza'a sakamako ba da hisabu bayan hisabi wallahi ne afkuwa ne la muhalata shi ma babu matawa wa sama'i zadin zatin ubangiji ya rantsa da sama za su hubi su mabuciyar hanyoyi yau hadisatu yau ne na hadisatu ka dariqatin wa dariqin ai sai wata turiki sama mabuciyar hanyoyi shin bin hulkat cikin halitta dama a halitta sama an yi ta da hanyoyi ne ta turiki kamar hanyoyi da ramli cikin rairayi innakum la fi qawlin rubuta dai wato ku dai ahla makasa ku dai mutanen maka fi sha'anin nabi cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wa sallam wal qur'ani da sha'anin al qur'ani wallahi kuna cikin wace mun talibin ne sassabawa ila an ce manzo Allah sha'irun mawaki ne sahirin mai sihiri ne sahirin doka ne alqur'ani kuma aka ce shirin waka ne sihirin sihiri ne tahanatul bukantaka kenan kuna cikin wato wace da sassabawa dai kenan a cikin sha'anin biyun nan yufaku anhu ma manufar wato ana juyar da wanda aka juyar da shi alhu gaburan annabi sallallahu alaihi wasallam ayi sarafu ana juyarwa an annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qur'ani da qur'ani ay an imani bihi da wannan imani da shi to man wasu to wanda su aka juyar da shi an hidayati gaburan shi ya yi ilmin Allah cikin ilmin Allah ta'ala to shi aka juyar da shi da wannan imani da annabi da alqur'ani qutila al rasul Allah an ci masu yawan ƙarya ainihin ilal kazzabun Allah an ci masu yawan ƙarya ashabul qawli ma buta ban san san almuhuta ne mai sassara wanjan alladhina hum fi ghamratin Allahu su ne waɗanda suke maraukana cikin halin jahilci ya ga murhun da yake zuri ko ita ya yake lullu da su maraukana gahi nuna raukananu an amur da aka yake gaba da lamarin lahira yas'aluna ayyana yawm muddiyya su da suka tambaya annabi suka tambayar annabi da annabi sallallahu alaihi wa sallama istifham istizai istifham ne na istizai da gula nan ko suna marhaban wa ahlan
nan kuma su asu abu rabbi ne na wa'ansu da za su da alaikum salam in ku tambayar annabiya sallallahu alaihi wa sallam istifhamu istihzai istifhamu ne istihzai suke tambayar annabi yaushe ne ranar sakamako ai mata maji'u yaushe zuwa ranar sakamako yake wa jawabuhu jawabu ke yi ude ne yawma hum ala an-nar yuftanun wato rana ne ranar sakamako ranar da in ta zo rana ne su za su zama za a jarrabe su akan wuta ayyu azabu za a yi musu azaba biya cikin wuta wai ba da lahum a ce da su hina ta'jibi san da ake musu azabar a ce zuqu fitnatakum ku dandana azaban nan ta ku ai ta'jibakum ku dandani azabtar ku da ake yi hadha alladhi kuntum bihi a ce tasta'jilun haka ta'jibi wannan azaba shine abin da kuke neman garajen ruwan kafin duniya a cikin duniya a ga mutum haka ne yake za a dan izgili innal muttaqina fi jannatin wa uyun wanda masu tsoron ubangiji suna cikin basati na gonaki ko yunin da marmaro ke gari da ke gudana biya cikin gonakin nan akhizina ma atiyahum rabbuhum wato suna rikon abin da ubangijin su ya ba su halin hali ne yana bayyana da garmiri shi din da ke cikin yinna mata mu da abin da ubangijin su a tsahun ya ba su bin sawabi ne daga sakamako innahum kanu qabla dhalika muhsinin yanzu sun tabbata da ma abin da ya sa aka ba su wannan kamar ta alili ne kamar illa ne ta wato kamar illar abin da ya sa aka ba su abin nan da Allah ya ba su kenan saboda cewa su sun tabbata masu kyau ta aiki ne kawai da zalika tun gaban wato wannan abu da aka ba su ai kamar da hudu himin jannati kamar su gasu aljanna duk duniya a cikin gidan duniya suna kyau ta aiki kanu qalilan min al-layli ma yahjurun sun tabbata suna baccin dare ne kaɗan wato suke baccin dare na muna suna bacci wa ma ita man nan ta ma hajji una za'iratun za'ira ce gun masu nahawu gun masu balaga ko ta sila ce ai wa hajji una ko kabaru kana labarin kana ne wa qalilan ko zarfin zarfi ne ai na muna suna bacci shi zaman yasirin a cikin zamani kankani ne lailin na daga dare wa salluna sallati aka sarrafa miji yawan dare wa jalatin hum yastaghfirun wani suna neman gafara a kwanakin suhur da kuluna suna cewa Allahumma gafir lana ubangiji ka gafarta mana وفي أموالهم حق للسائل والمحروم su da wanda yake kuma haɗi ka bar cikin dukiyoyin su da sai daga mai tambaya wani harumu da wanda aka hana shi tambayar allazi la yasalu wanda ba ya tambaya da ta afu shi saboda kamewa ta za وفي الأرض آيات للموقنين akwai ayatu akwai dalilan sanin kudura Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kasa ne da jibali na duwar wani wani bihari da koguna wani ashiyar da itatuwa wasu mali da ayi itatuwan kanta wanda ba shi da tsire-tsire wa gairi ha da wani wannan akwai dalalatu dalilai ala kudratin Allah musu ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa hadani shi da kadaidarsa amma ga masu yin yaƙini ayoyin suke وفي أنفسكم magana kuma akwai dalilan sanin Allah a cikin kanku akwai ayatun ayoyin sanin Allah a cikin kanku ayyukan da min mabda'i hajjukum daga mafara halitta ko daga rufa zuwa zuwa zuwa alƙa zuwa murga zuwa har mutum ya zama mutum babu rai ya rai ya fito kuma yana kankari bai da hankali bai da tamizi har ya koma ya yi tamizi hankali ya yi tamizi ya kai ya kai shi buga har ya kai kuhula har kuma ya kai shi ruha kuma har daga nan ya kai kuma a cikin kanku akwai abin tunanin kwarai da gaske kamar yadda muka yi bayani kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala bai wani abu a cikin halitta ta sama da cikin alamar kabir din nan sai ya ajiye shi a cikin kanku a cikin alamar kabir domin kaunu alamar kabir kenan mutum kuma alamar shi alamar kabir kenan abin duk da Allah yake rufi a cikin kauninsa to yana da shi a jikin mutum da saboda haka mutum yake halifar Allah ne ɗaya wani yake nan daga wajen ɗaya wani daga cikin wajen hulafar mutum ga Allah tabaraka wa ta'ala wato akwai akwai abin duba a cikin kanku to kaji ya haifa mutuka halittar ku wa ma fi tartibi halittar da abin da ke cikin hawa da halittar ku min al-ajaibi na daga abubuwan mamaki afala tubsirun yanzu kuma kuma ne zalika wannan fatas tadiluna bihi to kuma dalili da nan alasani yi bisa wanda ya aikata shi wa kudratihi da ikon da kuma وفي السماء رزقكم وما وما توعدون arzikin kuma yana cikin sama almasar shine ruwan ruwan sama almusabbu wa amhul nabat abu sabab ta tsuro da gare shi allazi huwa rizqun wanda yake shine arziki da matsa nazare da matsa nazaran kasa sune arziki abu mutanen duniya su ne cin su da shan su da tubabin su da abin da za su shi sana'a su samu dukiya daga cikin kasa ke tsirowa to sai ma wanda ya tsoro da kasan nan ko daga sama sai sama ta san kasan nan kasa ke tsirowa to in suna arziki na sama kenan ashe duk baki da da abin da aka musu alkawari ne ma'abu na makoma wasu abu da sakamako duk daga sama yake wani kari da hukuma ai maka tubun zalika duk wannan abu rubuta ne shi sama a cikin zama فرج السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون rantsuwa da ubangijin sammai da kasai baki da inda huwa ma tu aduna abin da ake muku alkawarin nan wallahi gaskiya ne misalin yadda kuke magana nan kun san gaskiya ne haka abin da ake alkawari na kiyama gaskiya ne bi rafi da fa anta bisul innan sifatan sifa wa ma ma kuwa majidatun abu qalawa ce wa bi fatihi allahi da fataha allahi kuma la haqun din nan in murakkabatan abar rakaba wa ma amata da ma al ma'ana ma'ana misul misul da ke kifin misalin furucin ku fi haqiqati cikin kasuwar sa haqiqa ne la cikin kifin ayi ai ma'lumi ne cikin sanin sa inda kuma wajen ku daruratan laruri ne su duru zuwa fasta an ku gare ku to yadda yake haka ne gaskiya ne ga kuna magana to wannan rawa zuwa alkiyama da sai kamar yadda kun kuna magana nan haka wata za ku yi gaskiya na ciki
هلت يا حديث بيت إبراهيم المكرم mukurani babu wannan zance mai nuna yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi labarin wato bakin Ibrahim ababen girmamawa ya zo maka da ya Rasulullahi wa hum malaikatu malaiku ne suna ashara goma sha biyu aw asharatun ko goma aw salasatun ko uku minhum jibrilu ala albuka dukkan zantukan nan guda uku dai wato jibrilu dai na cikin sun an ce goma sha biyu ne jibrilu dai na ciki in an ce goma ne na ciki in an ce ma uku ne dai na ciki wanne ne labarin nasu إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما yayin da suka shigo wajen annabi Ibrahim a zurfin zarafi da wani hadisi ne daga hadisi ne shi yayin da suka shigo wajen annabi Ibrahim fa kalu suka ce salaman ai haza lafaza suka faɗo wannan lafazi suka ce aminci قال salam سلام Ibrahim shi ma ai haza lafaza ya faɗo wannan lafazi ce salamun aminci قوم منكرون amma ku mutane ne ababen wato ababen mutum su ba mu san ku ba ai lana arabu mutane ne ku wanda mu san su ba kala zalika ya faɗi wannan ne ku ji nafsi a cikin zuciyarsa huwa habar habar mun su da labari ne na wata da muqaddarin abun kaddarawa ai haulayi waɗannan mutane ne mun karo ne wanda suke muna ba mu san su ba wato ma'ana lana arabu ba mu san su ba فراغ إلى أهله فجاء بإذن ni ne يمكنه kira nan Ibrahim mala ita kake zuwa ga iyalinsa kuma baki sun zo sirran aboye nan da nan sai zo da malaki wanda yake samilin mai kiba mai mai wa fi suratu hudin kowa da ijilin hanizin ya zo da malaki soyayye ai mashayin abin soyayya ya kawo dangalan baki فقربه إليهم قال ألا ta kulu sai suka tashi zuwa gare shi ita su cewa ta saboda baki ne sai ce shin ba ka ci ne ko a rana alaihi da akala ya bijirar da cin ne gare su falan jibu ba su amsa ba فأوجس منهم ba خيفة shi nan da yanzu wata amsa ba ba su shiga kuma shi kenan sai zubo tsun tsoro sai zubo tsun tsoro a wajen su daga cikin zuciya ta sa an yi abu mara ya filin su yi himatar sai koyo tsoro a cikin zuciya ta sa yin da gare su ji tsoron su baki su zo da irin waɗannan daga tafiya alama ba alamar an san su alama daga nesa suke amma kuma an ka abin ciki ta ba su ji- ba su ci ba wato sai ji motsin tsoro daga gare su a cikin zuciya ta sa قالوا لا ta تخف fa fuska ce karka ji tsoro inna rasulu rabbika mu manzannin ubangijinka ne وبشروه Jamulanin Aliyu nan da nan suke ma albishir alamu manzanni ne na Allah kuma suke masa albishir da yaro malami zai haifi da wanda yake malami ai bi ilmin ma bu cikin ilmi kasirin mai yawa ko ishaqu shine ishaqu kama bishir ilmin da aka ambata fi hudin cikin surar nan da annabi hudu فأقبلت امرأته في فرة فصفحت وجهها وقالت عجوز عجيب ya aka yi sai matar ta gabato ita ce saratu shi saratu cikin sai hatin wato cikin guda wato cikin magana halin hali da ai ya aturo sai hatin tana mai daga murya tana mai daga murya da kururuwa kururuwa wato wato guda fasaka sai na kamar ta mari wajen ha fuska ta ai na kamar ta mari fuska tace ya za a haihu ni ce matar su kori kadai tace ai tsohuwa ce a kimin bakarara da ba ta haihuwa lam talid ba ta haihuwa ba kasu da wa umru haran ta ta tsun wata umru sanatan shekara 99 ne wato shekara 100 babu wa umru ibrahima rayuwar ibrahim ko sannan ya su sanata ya su sanata shekara 100 ce au umru ko ko ran sa ya tun wani shiru na sanatan shekara 120 ne sannan wa umru ha ya karanta ko tun da sanatan shekara 90 ya zai yi in haihu قالوا كذلك قال ربك sai suka ce iya da kika yin nan haka ubangiji sai haɗi a yanzu da kawai na shirin bishara irin faɗin ma a cikin bisharar nan za a samu yaro malami a wajen ku da ke da annabi ibrahim wato haka ubangiji sai ya faɗa أنه هو الحكيم alhakimu da aliyam gani ubangijin nan namu ce wato shine alhakimu da bari bari fi sun yi cikin aikinsa alalimin masani ko da halin da halitta da za a da suka zo mana rannan yau da kwana kamar biyar nan ko shida shehunan nan na Misr al-Qahira Sheikh Sayyid Sharif Sayyid Sharif Sheikh Sayyid Sharif madaf mahadimin al-Qur'ani hadimin iskar annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi ya zo mana ya halarci mu ya sharrafa mu ya ɗaukaka mu da halartarsa wannan guri zai mana karatun al-Qur'ani mai girma mu saurara mu ji al-Qur'ani daga wajen balarabe da ma laraba ka kafa wasi ya tarihi shi kan annabi sallallahu alaihi wasallam abin nasu ne ta kowace fuska kuma nasu ne babu shakka mu saurara mu ji hadimin alqur'ani ne hadimin kisar annabi ne kuma sallallahu alaihi wasallam ya sharraha mu da halarta su zuwa ga wannan wuri kada ya isa daukaka ya gabata saurara kamun kamun wannan sharihi sa'id sharif da karanta mana alqur'ani من يلقي كلاما قبل القراءة الأولى أنت تتكلم أها نعم أنت تتكلم يلقي كلاما تو كامل كامل غير الشريف يجيب لنا يكرا كامل القرآن يجيب لنا ya ɗauka mana wannan taro na mu da karatun Qur'ani mai girma to ga Sheikh Abdul Hakim zai muku ilƙayin wata magana ta sana samun samun shiga cikin karatun alƙur'ani muna son ku saurara jama'a ku tara hankalin ku ne da duka ku nutsu kwarai da gaske
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل لغة التي هنا في محال الإخوة في جميله هذا تشريف كبير لنا وفي هذه الجمعة جئنا وأتذكر كلام فضيلة الشيخ إبراهيم إمام التجاري شيخنا الكريم عندما ذكر في خطابه في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الماضي أننا كمسلمين نفخر بمصر لأنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي أنتجت الصاروخ لتحمي دين الإسلام ونحن والحمد لله نمكن كل شيء لكي لا نحتاج أو لا نبتاع أو لا نشتري إلا من بلاد الإسلام فإذا كانت مصر قد أنتجت الصاروخ هي أنتجت كل شيء والحمد لله وبدأت في فتح أسواقها في بلاد غرب أفريقيا الإسلامية لأنه كما قال زياد الرئيس جمال عبد الناصر وكما قال الشيخ في مجمع النفوس الإسلامية أننا يجب أن نتعاون اقتصاديا لأن التعاون الاقتصادي يؤيد نجاحنا الإسلامي فإذا أنت تنجز ديا صنعت بأيدي مسلمة وذهبت إلى الجيوش وقلت لهذا الرجل أسلم لأن الآن البلاد الإسلامية تنتج كل شيء فهذا فخر الإنسان واليوم والحمد لله قد فتحت شركة مصر وسميت مصر لأنها نصر من الله وفتح قريب في كانوا هنا ويتولاها إخوة المسلمون لكم يعرضون عليكم كل شيء صنعته أيدي الأيدي المسلمة العربية في مصر وسأترك الشيء ليوضح هذا الكلام ولكي نتبه جميعا ونتكاتف جميعا بنصرة الاقتصاد الإسلامي حتى إذا ابتعت أنت شيئا للمسلم هذا القرش أو هذا الدين أو الكون الكون الذي ناخذه نفتح به بلادا إسلامية أخرى والآن أترك لفضيلة أستاذنا لكي يوجهنا إلى هذا التوجيه السليم.
na'am ya kamata muku sharhin wannan abu da Sheikh Abdul Hakim ya faɗa amma kamar yadda ya gun kuma yanzu ne shiru daga wata wahala ta zancen tafiyar Al-Qur'an saboda haka na wasu kuma da Ali ya mayar muku da abin da ya faɗa
السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda shehi ya umarce ni na isa muku abinda wannan shugaba bakonmu mai girma ya faɗa to zan mayar muku irin abinda na kiyaye a kallaye da farko ya ce duka yana gai da mu yana farin ciki da mu kuma ya ce gashi Allah ya ba su iko suna halarto mu nan ƴan uwansu musulmi kuma tijjanawa kowace juma'a sun ziyarto mu a juma'a da ta shige kuma gashi a wannan juma'a ta yau kuma Allah ba su iko sun kuma ziyarto ni yace to abinda zai faɗa a takaice shine kamar abinda Sheikh Sheikh Ibrahim Niyas Sheikh Islam ya faɗa a cikin kutubarsa ta maulidi da ya shige da yake mu musulmi lalle ne mu fahari da kamar Misra yace ba wani abu ne ya mu da kamar Misra ba saboda ita ce daula ta musulunci wacce ga ci gabanta ya kai tana abubuwan da duk wata daula ta duniya take fahari da yi to mu ma sai mu fahari cewa ga shi cikin musulmi an yi komai kenan yace saboda haka an kai matuƙa ci gaba a misra har ta kai an kai ko an yi roka roka wadda ake harba zuwa sama din nan shi ne wato roka da suka harba yau kamar shekara biyu da alƙayar da azzahir wato yake to ci gaba kenan na kasashen wato turawa da ake ci gaba gashi kuma an yi a misura cikin kasashen mu na yarbawa to ya ci gaba da cewa to saboda haka musulmi lallai wato ashe mu taimaki junan mu cikin addinin mu da kuma tattalin arzikin mu na kasa gaba daya domin kowane abin zai imkani ka samu ka saya a wajen dan uwanka musulmi ko da tufar da za ka sa ko kuma kuba da za ka buɗe ƙofa to ashe bai kamata ka saya a wajen wani addinin da ba ko kuma finjalai na jihan wani abu kamar ci ko kuma ruwa ko wani abu dai mudda za ka samu wajen ɗan uwanka musulmi yayi to ashe shi ya fi cancanta wato da ka saya da ka saya daga wajen wani addinin ka to saboda haka ya koro wannan magana yace da wannan irin taimako da kuma taimakon shugaba mai kishin addini da kishin kabila da kishin ƙasarsa shine shugaba Jamal Abdul Nasir Allah ya tsawaita rayuwarsa wato yace saboda neman haɗa kansa da tattalin arziki da ƙasashen Afirka da kuma na musulmi khasatan yace gashi yana neman ci gaba da tattali ya haɗu a ƙasashen nan saboda haka da irin wannan neman tattali a yanzu yake har sun buɗe wani waje yanzu a waje wanda za a dinga zuba kayayyaki irin na misra saƙe-saƙe da littattafai da abubuwa duka dai da ake amfani da su wanda kuwa lallai ne in kun sani kun za ku samu abin da kuke bukata a wannan waje ba za ku nema a wajen wani wanda ba addinin ku ba wannan waje wato shine yadda suka buɗe a wato wato sittin da uku e a ado bayero road titin mai girma sarkin kano alhaji ado bayero road a gwarance shi ne titin daga fage ya tafi kasuwar sabon gari wanda 'yan kiyakiya suke titin nan wanda ya raba tsakanin gidan wato gidan maganin nan da kuma gidan sa alhaji a dauri ya tafi sabon gari shine ado bayero road to in ka bi titin nan na ado bayero road za ka je daga hanyar dama za ka tarar da gida da aka rubuta sharikatu sharikatu tsiranin arabiya wato an rubuta wato tarayyar jiragen tarayyar jira kamfanin jiragen sama na kasashen larabawa an rubuta da larabci a gidan daga hannun dama in ka nufi kasuwar sabon gari to a saman wannan jelen gidan a nan ne za su zuba irin wannan kayayyaki tun daga tufafi zuwa littattafai zuwa dai duka kayayyaki kuma wanda ake bukata wanda yake shugaban wannan waje shi ne asa dallal za ku tadda shi a nan sama kuma za ku duba wannan shi ne shugaban wannan waje shi ne asa dallal shi ne farkon wanda suka buɗe wannan waje za su zuba kayayyaki irin na ƙasar larabawa. Kun gan shi ko? Kun fahimce shi? To za a zuba kayayyaki masu aminci wanda sun fi duk wanda kuke saye a waɗansu ƙasashe daban wanda ba a jinin mu ɗaya da su ba. Kafe tuttuka littattafai abubuwa dai na jin daɗi duka na Kuma har abada in sun ga kuna ta zuwa kuna saye kuna ci gaba za su ci gaba da kawowa kuma har ma wato zama duk da yake yamma tsakanin yan uwan mu musulmi larabawa wanda muke fahari da su tattafai da abubuwa duka na sha'anin gida na rayuwar duniya na jin daɗi duka za su dinga kawa a wannan gida wani waje da aka muku bayani shi ma zai jefa muku waɗansu ɗan kalmomi sai ku saurare shi kuma sai in shari'a kafin a je kan karatun Qur'ani da sai da sai da sai ku zai
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم أن أتكلم إليكم بهذه المواد المباركة وإني أذكر للإخوان أن أن- آه، الذين أتاحوا لي فرصة الكلام إليكم وأتوجه إليكم بأن أقول لكم بأن آه، آه، بأن الجمهورية العربية المتحدة آه، إماما منا بمبدأ التعاون بين العرب في جميع أنحاء العالم وخاصة في غزة روسيا وبين المسلمين في جميع الأقطار العربية فقد قامت مصر بفتح شركات في جميع أنحاء الأقطار الأفريقية وذلك خدمة للتجارة وتدعيم الروابط بين مصر ومسلمي القاهرة الأفريقية ولقد كنا شركة مصرية شركة عربية في شمال نيجيريا وهي موجودة الآن في كانو وهذه الشركة تقول بالجهاز المنتوجات الثالث والأسمنت والملح وجميع السلع التي تحتاجون إليها والغرض من جهة هذه الدولة هي آه، قتل الباب أمام المحتكرين من أجانب ومن كفرة اليهود الذين يؤتون بالسلع ويمرون إليكم بأغلى الأسعار وأنتم مضطرون إلى اغتنامها وتطعمون لنا مضطرين إلى ذلك نحن لا نرجو فتحا ولكن فتحنا هذه الشركة لكي إيمانا منا بأن المسلم أخا المسلم وبأن آه، وبأن لا بد من أن نتعاون ولأن النزاع العربية يجب أن تجد طريقها إلى